بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Jadi kamar yadda ɗan uwa suka sani cewa kafin su ma da su yi tafiya sun bar bayani a kan cewa ci gaba da tafiyar da wannan zama na ake yin yayi har ya zuwa ranar da suka dawo ma ci gaba har ya zuwa ranar da aka gana wannan adama da ranar. Ni na san yi mamakin samun kaina a wannan maganar haka. Na farko na ɗauka cewa wani program ne aka shirya a cikin wannan kwanuka wanda za a yi na cuci a kansa na gani da su mai kuma dama muna da niyyar tsowa ko ba kuma a ranar asabar da iya cewa akwai wani da za a yi a gaba ta cika shekara ɗaya da gabatar amma kuma da zama da iya zama yawa amma kuma bayan zuwa sannan muka samu cikakken bayanin cewa a shi wannan zama ne na yayi za a ci gaba da yi wanda yake mu almajirai ne kuma malaman mana na tare da mu. amma bisa ga umarni na ci kuma bukatuwa da aka yi na ci wani abu kan gani da kan da shafi wannan yayi to insha Allah za mu dan karbi abin da ya sauka a cikin wannan lokaci kafin lokacin sallah kamar yadda kuka sani shekara da shekaru kuma zai mana bayani kan yadda abin da ya shafi al'amuran wani karbar kuma koyaushe idan mutum na biye da karanta wasu mana za a kowace shekara akwai darussa salon da su su mana suke kuma ba da wata wata mahanga ta daban da mahakansu wanda duk yana ƙarfi da darussa ne a kan abin da shi ake ta wani a karbala da makamantansu duk da yake akwai abin da shi ake tarihi amma fata da tarihi mu a garin mu da shi ne idan muka karanta musulmi da kokarin ganin cewa abin da yake alkhairi na mu kokarin ganin cewa musu da farko da shi wani abin da yake kishiyar wannan mu kokarin musanta a kan tsari don wannan jasa damu zai kokarin da mana tsokaci a kan abu kusan uku waɗanda daga gani ya kamata kila kuna ta da junan mu dangane da shi na farko fitowar shi imam hussein alaihi salam daga madina sannan kuma ya yi dangane da abin da shafi darasi da za mu samu dangane da su sahabbai na Hussein alaihi salam domin na uku na gani da ta nishiya shi sadaukarwa ce shi kansa imam Hussein alaihi salam in lokaci ya faso ba kamar yadda muka sani cewa farkon fitowar imam Hussein alaihi salam ya hau wasiya ga kaninsa Muhammadu Hanafi a cikin cikin wasiyar ta shi na cewa bismillahir rahmanir rahim هذا ما أصاب بالحسين بن علي بن أبي طالب إلى أخي محمد بن علي المعروف بابن حنفية إن الحسين بن علي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله جاء بالحق من الحق وأن الجنة والنار حق وأن ساعة حاجة لا يؤتيها وأن لا يقدر من في القلوب إني لم أخرج أشرا ولا مطر ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت أبلغ الإسلام في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ومن قبلني بقبول الحق الله ولا يضحك ومن رد علي حقا سببته حتى يهدي الله بيني وبين القوم بالحق ويحكم بيني وبينهم وخير الحاكمين wannan abin da imam musulmi alayhi salam ya kawo wasiya ga dan uwansa Muhammad bin Ali wanda a ƙara abin da ibn Sulaiman Ibrahim imam musulmi alayhi salam yana bayyana cewa ga abin da yake da shi na farko cewa cewa shi musulmi da nan Ali ya ce cewa ba a yi wata gaskiya sai Allah قال أبو تلك أن يشرك أي ناشد محمد قام هذا من يقول حياه تزكية تزوجا كزكية فالنموذج الجنة يعتبر كزكية ساعة يسوعش وأقول ما أنا لا يعتبر كل شيء يجيك قبل يجيك وفيهما ولا مكانها شر ولا مطر ولا مفسد ولا سالم الإمام مسلم عليه السلام ya yi manufofi wa kara ba ya fito ba ne da wata mummunan mafita ko kuma jin cewa shi wani ne ɗan gida kaza ko mai matsayi kaza da makamantansu ba ya fito ne ba sau dai aikata wani abu wanda yake ba mai kyau ko kuma zalunta wani da makamantansu game da ya faɗa wala kafara wala musidan wala zalim ne to shi ba ya fito na babban tara da fito na babban shi wata barna da fito na ba ko ya zalunci to me fitar da shi imam muslim na cewa inna ma arashku atlubul islam yun mabiyati muhammad sallallahu alaihi wasallam na fito don neman ma al'umma ta kaka shi ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a Isra'il a kan yanayin da suke ciki. Wanda shi ne fitar da Imam Hussein alaihi salam wanda a cikin wannan yana nuna mana dukkanin abin da mutum zai ya kasance yana da halafi a kansa kuma ya kasance ya yi dole da kyawun manufa wanda ta kasance natijar ta za ta zama alhairi ga al'umma. bayan nuna babban kama kai ne ɗaukaka bayan nuna babban neman wani mulki na duniya ko wani abu na tara duniya da kuma musu ba ya fito ne na neman ma al'umma islami ne da take ciki da cece ne kamar yin suka rubutu ne da babu masu tunde yawa cewa ya zo ya kisa wata da ana da su samu kansu a kansu wannan kaga babban darasi na a gare mu wanda ya kamata a ce dukkanin mu kasance masu da kai islami da al'ummar da muka samu kan Allah ba mu kasance masu ƙoƙarin neman ɗaukaka ko matsayi ko kuma da wani mukamin da aka mana addini ba a'a shi ne adadin neman ma al'umma islami wannan shi ne kuma da imamu suna da nasa wannan kuma yana da kyau da yau tun farko kudin kamar yadda mutum ko ta su a cikin hankalin zalikewa ya zuna neman neman yarda Allah wannan yana ba mu shara cewa da cikin wani a tarwana duk wani mamu sai da ake sana'a da yi to akwai babban abin da ya kamata da kasance a kan shi ne mun zo ne domin neman ma al'ummar da wani ciki shi ne islahi menene alheri da zai zuwa da wannan al'umma bai kasance ko da wani alƙawarinsa shi ne wannan abin da wani shi ne da da yawan sai da alaihi salam wanda ya kai ƙarshen rayuwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce daura da shahada da bakwai yana da mamayansu abin da ya fito ne domin neman islahi da al'umma ba ya zama ba zai ɗaukar kansa ko ya girmama gidansu ko kuma wani abu da makamantarsu al'umma kuma zuwa masalala a yau a yau salama su da aka kama jani babban darasi ne a gare mu ko wani ka kasance wannan harka da muka zuwa kanta ya kasance ne ba kokari ne na mutum ya kasance gina kai ne ko samun wani abu ko makamata sun zai duniya da sauran su babban adadin shi ne samun wata al'umma isla'i da makamata su wanda ka ga neman isla'i na shi ne kai da shi ba musulmi da isla'i ya rinka rayuwa ta gaba daya a kan wannan al'amari na kariya da addinin musulmi na musulmi na musulmi kaga yawan nan ne kaga wannan da Allah da tana da bukata da kowane mutum ya kasance ne na kasa ya kasance fatan ka ga Allah ya sun ka ga Allah nake dukkanin abin da kake nema suna wajen Allah ne ya sani wannan ma da da ita da imamu sai da hadisa da nan kuma akan abin da ya shafi su sa sahabbai imamu sai da alaihi salam wanda shi ma an kai su lokaci a kan al'amarin su shi ma akwai darussa da ya kamata mu kula da su ya nuna cewa imamu sai da alaihi salam kama ne ashabi hadiba ya tsayo a cikin sahabbansa shida mai kurwa shida cewa Allahumma inni la a'rifu ahadal bait أبر ولا أسكر ولا أطهر من أهل البيت ولا أصحاب الحب خير من أصحابه وقد نزل الإيمان وأنتم فيه من بيت ليست لي أعنى أعناكم بيع ولا لأهلكم ظلما هذا ليل قد غشيكم فاتخذوا جملا وكفروا في سواده فإن القوم إنما يظلمون ونظره نزعه أن الغيب nan imam musulun alaihi salam ya tsaya a cikin rukuba ne yin yin jama'a bayani cewa ya ana kai wani sani cewa ban taɓa sani akwai iyalan gidawa masu biyayya da ɗa mana da ɗa da tsarkakuwa kamar iyalan gida kuma haka sahabai ban taɓa ganin sahabai ba ko ni sauran sahabai wanda suke mafi itali daga sahabban kuna ganin abin da ya sauka a gare ni saboda haka yanzu kuna cikin aminci a cikin halas yarda yanzu bai a da take bisa da wayan a gare ni na wani na na yarda na yaƙi muku da kai ba ku da wani zargi a kai wanda dare na kuma ya fi rubutu saboda haka wani ishe a kan hawa tafiyar a wata ruwa na ake cewa kowa ya yi kai daga cikin mutanen iyalin gidansa shi wuce ya yi dan musu su wuce su tafi a kan su su bashi waɗanda mutanen shi ne suke ne da su- da sun sami shi da shi ne ba su da buƙatar wani lokaci nan imamu sai na gasa zama yana suna duniya irin ɗa da biyayya da waɗannan sahabbai da imam Hussein suka yi aiki waje inuwa da ɗin yana yaba musu da aikin su da bayanan gidansa. A lokacin da ya gaya musu haka ɗaya daga cikinsu Abdullahi bin Musulun ibn Aqil yana cewa ya kuma Rasulullah ma za a kura nasu inda haka tsadar na shekara wa kabiran wasu yi da na wasu yi da na'ama me mutane za su ce mana in sun na farka muka bar shehi wajen ‘yan shugaban shugaban annabawa ba mu buga ta kurba ba muka yaki ba mu yaki ba muka ba mu yi suka ba da da ta kurba in muka tafi yau muka bar da bayan ya ce muna domin mutane za su bi mara kenan wato ma'ana ya ce cewa suna da tare da ba mu sai a cikin da yake ba mu sai ya samu kai da su ne da su rayuwa da take ciki irin wannan yanayi bayan da haka ɗaya daga cikin su su haihu ya tashi na tare da rasulullah wajen an yi kutar sumar shir sumar kutar sumar shir fi kawafin da zina ma aka yi aka ikila inna la ta'ala da fa'adi an kuma ma'alar baiti fa'alar da kowa a tsakanin da ke zuwa kaya shi ma ya tashi ya ya ya kuma zuwa Allah na so a ce an kashe ni sannan kuma a tsihi a kowane gashewa a kowane tsihi ana yin haka a kan kariya da kai so ɗari wala da zan barka ba zan karɓa da kai musulun bin ausu da yana cewa tabbar ne a yakin da ba a take yin rasula tun da rayuwa bayan ba ya hannun tsohon za mu yi rayuwa bayan ba duk abubuwan da sai yi da na su kusa da zai da ke da su wani sun karanta mana abubuwa da da kuma mai da na da kuma wani da sun yi abubuwan da kuma kara karbar da yau abin da zamu samu da sai a kansa duk da wani yanayin da ma musulmi a yi salama shi suna ganin cewa harshen da za a kashe wannan tsawon Allah amma da ta wadannan bayan Allah suka ne da magana da kuma musulmi cewa ba su da bukata da rayuwa da ba da ba da musulmi ne ne rayuwa za ka kasance a kan wani ba ba ma musulmi da nisa wanda ya kuka daga tarihi wasu magabata kame shi imam musulmi kinge da suka samu rayuwarsu da sahabbansu alal misali lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam kuka yi da abin da ya faru a kudu murmunai da aza da makamantansu wanda ya kasance a kudu ma a Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo magana cikin Al-Qur'ani da girma a kan gudun da wasu suka yi suna mamaki suna da kudin annan haza suna ce gida masu kuma ne inda masu inda suka kudu suka ba mutum sallallahu alaihi wa sallam wanda ya kasance ɗan kalilan na daga cikin sabon mutum sallallahu alaihi wa sallam suka zana da shi ko suka tsara da shi suka ne a Allah ya kawo nasara ta da kuma kosa wanda ta yi yanzu da wasu masu rubuta da da su Allah abu su bayani ya ce wani ya ce mutum ya ce da wani da suka rubuta da da su Allah abu su kawo cewa su ne masu suna bisa ga addinin kwayansu illa dai kawai yanayi da ya sa suka yi kuɗi amma kuma su dai ga kai kasance da su dawo da aka sani sun ɗauka an gama da kuma sun da su sama da sun nuna abubuwa suna kawai ka aka da muka magana sai zama da daga ƙarshe ta ka daga abubuwa da wasu sarara a da ƙarshe sarara wanda suka aiko ya kawo abu su gaya zai ya kai musu shigo mai sun ala musu bani ya yi mulki sai zama da ka daga ƙarar samun musamman daga baya suka suka biyo dai suka shigo kuma suka da suka tafi da kuma ana ana da sauransu aka yi muka gini imam ali alayhi salam a duk lokacin da aka yi bana a garin madina wasu da suke tattare da shi ya diddibi bayan nan da yake jira su ne haƙƙon haɓa amana da al'amuran wasu abinda suka tunani za su samu su samu ba sai suka bari a wasu suka suna magana za su je kuma da makamantar su kuma a ne da ya rasa a cikin sa da kuma ba sai na daga ba amma ba ya ana da lafiya biya da yake da su suka tafiya su a su da makamantar wannan muka ji biya da kuma mu sai imam hasan alayhi salam daga cikin mutane ne wanda suka ce suna tare da shi su ne suka bani suka koma bangaren mu'awiyah Armai is a place da wahala da makamantar da za su fuskanta har suna kuka suna cewa ni an ranar rayuwa bayan ba da mawa sai da musulma suka zo suka ne kawai da kama da mawa sai da musulma har suka ce ba za su yi saboda da shi ba sai sun kasance sai ya kasance sai sun gwada ma Allah da manzon Allah da sun yi kariya ga yayin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka suka tabbatar da annabi su ta yi kawai a kan su saba'in da ne an suka kare dinin karbala kariya ce imam musulmi da sallallahu saboda haka daga da imam musulmi ne cewa ba wasu iyalan gida ba ne biyayya da ɗan amma da aka da kowa kamar 'ya'yansa da kuma sahabbai in ka ji gidani za ka ji tunanin ba ba a nan to ka ga mu a darasin da ya kamata mu sama ka ga sun ka sai ji kuma ya kamata ka ga mu ba da dali na ka zara na shi ne guraya ka ga suna nuna wani iri ne da alaƙa da ke tsakanin jagora da wani da makamantar su kamar yadda kuma mu sai da faɗa da cewa mutanen dama in dai ana zaman lamin lamin ana al'amuran to za ka ga kowa cewa addini ne addini ne amma fa idan mun isu bil fada'i Allah da ya yi raka an ka dan ta ji musu da wata jaraba ko musulma ko wani da ba lai sai ka ga mabuta addini su zama yanka da sauransu su ka ga yana yin a tarihi babban da su ya kamata mu kasance ko shi da nan ya kamata mu nema da Allah mu kasance da shi ne Allah shi tabbatar da mu ya kasance kuma ya ba mu idinaki hakikanin wane ne muke tare da shi kuma wani irin aiki ya kamata mu yi na ba da haƙƙin da ya hauka mu gare shi domin ganin cewa mun samu cikina mun samu kyakkyawan ambato da yabo kamar yadda imam muslim alaihi salam ya yi da jama'a sai da makamantan wannan saboda fatan tarihi ne a kanan da kuma da kokarin dafa ba da wannan kansu saboda haka abin da ake rubuci cewa nan akwai darasin da ya kamata mu fahimta tsakanin al'aduna da yadda aka kai a jagora da yadda ake kariya a gare shi da yadda ya kamata ya kasance alaƙa ta kasance tsakanin jagora da mabiya sauransu to wannan shi a cikin wannan bangare tabbas akwai darasin da ya kamata a ce mu ɗan uwa mu fahimta dangane da al'amarin wa ake a karbala da makamantansu kuma kalima wala bangare da uku da ta zama wata ta cikin kuma a kanin da ta sadaukar rayuwa ta yi ci ma mutum kamar yadda ya tabbatar da haka bai yi zuwa cikin cewa inna ma harashtu da kalabal islam fi ummati jaddi muhammad sallallahu alaihi wa sallam na fito ne domin neman islami da al'umma a kanin shi ne mutum sallallahu alaihi wa sallam wanda shi ne zama ƙarfi rayuwar kuma musulmi kan shi don ita wannan al'umma wanda ya kuka riba a daidai lokacin da suke dangane da imam musulmi a islam su yana da wasu ishara da tunatarwa cewa ku tuna ba ni wa ne ne in ba ku sani ba ni ne da sai da ɗan fatima ɗan ali ɗan muhammadu rasulullah yana halitta da duk wani ko kashe yana gaya wa ba a kan yin musu wa'azi yana da wasu su ne kenan ko akwai wani mutum da ne kashe daga cikin wani bugar da kuma yake tsada ko kuma wani jini da na zuba ko wani dukiya daga cikin dukiyar da ne ce suka shi mama sai da ke to in kuntum na dina da ku hukumu a rana in kun kasance ba ku da ba ku da addini yanzu ba matsala addini ta shafi da gari ku zama ɗana wasu kure nasa ku tuna dangantaka ni ba na rage ku larama amma abin da su suka yi tsaye suka nace a kansa shi ne zai zai zai kamar ga yasi da zama awon اللهم صل على رسولك صلى تسليما وسلاما ان كان دين محمد لا يستقيم الا بالاتم ويسمي الجنون اذا الدين محمد صلى الله عليه وسلم وعزيز الايمان سيد يا رسول الدين اسمع عليه وتقول da abu da kai ba mu sai da alaihi salam dukkanin irin tunanin su da ya a gare su wannan ya zama musu kamar bai ba kuma yana nuna da su cewa in ma ba a cikin shi masu kuma su suna koga al'amarin jahiliya balarabe bai yadda ya isa dan wani balarabe wanda lokacin da aka yi garin makka aka samu gulaka gulaka daga nan da aka wuce wani ga waɗanda su abu su fayar suna cikin gulaka da aka yi ba an je ana yaƙi da hawaza a lokacin da aka maso manzon rama da da jama'a ce ana maso su a yaƙi ana ganin fuska a wasu kiyan tana saukewa tana yana murmushi yana fara saboda yana ganin kamar za a kama a lokacin da manzon Allah ya ɗauki kuma ya matsa ya matsa a hawaza kuma sai aka fuska ce na gani ba kuma ba za a yi da na kusa da ni sai ka ce wa kawai ana tsinin yadda ya ce wa kusa ba ana tsinin ba ya ce mai sace na rubuta in ana musu ana musu muhammad shi da jama'a ce sai kana da mushi amma in ya kai ɗauki sai kana ba da gaska ya ce to ni na fi so ɗan uwa na balarabe ya yi nasara da da mutumin ɗaya daga cikin wani na ya nasara ya yi nasara mu gara balarabe da kuma na ya nasara kaga a jahiliya ma sun yi sun yi so ɗan uwansu balarabe ko da maƙiyarsu ya yi nasara da wata ƙabila wanda ba na hali dangane da abin da shafi jin yaranci da suke magana magana a kansa to shi ne imamu sai da alisala ce musu to tuna dangantaka yanzu ba addini shi ya muku ba kuna ganin za ku kashe ba addini shi ya muku ba tuna dangantaka ai ba na hali ne kashe dan wani ba na hali ne kuma ba na hali ne amma suka dace da abin suka yi sai ya ce in dai addinin mu ba ba zai tabbatu ba sai an kashe shi ko a yi aka shi mun kashe ba mu sai na lisa na abin da faru kenan isa an ji ba ma bin mata aro alal isa wannan mafarka wani alaƙar musulma wa ma rijal salihin li nafsihi wa ma alaƙar masburan wa ma alaƙar mujilan haka ba mu sai da wuce yin cewa ta sarki mutuwa da sabayin ba a yi kunya da ce inda yana da gaskiya su kaga mamu sai da alaihi salam sai ya fara ya fara rayuwa ne birnin mamma al'umma mu zauna mamma isra'i ya zama da yau shi hada da mamu sai da ba don ta ba ta addini da mu gaji da ya gaji ne kwata kwata da mamu a kan ba kuma ya bawa da sai cewa su zalunci ba ya za a musu sarari ba ta wa zalunci sarari kan haka mamu sai da ya fara rayuwa ne kan islamiyya da kuma manzuwa sallallahu alaihi wa sallam to ruwa ya kamata a wannan ruwa a dingas da cewa mu dinnan gaba ɗaya in ya kasance gaba ɗaya za mu ba da rayuwar domin ce ta wannan al'umma addinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wanzu a ga siffa ce kamar yadda mutum sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi ya kamata kullum ya zama a cikin rayuwa haka ne a bakin sannan haka sannan aikin sama ya tabbatar da wannan alal misali kaga an samu wani ba da wani musulmi da su samu shekaru sa kusan hamsin da bakwai amma ya'yansa za mu lissafa su da ya zama wannan ba aka yi wasu na da karancin shekaru an shekaru karancin yara da yara sai mai bala sai da wanda ya kasance a cikin yini da dare shi na raka a dubu na nafi biyu kusan shi ga Allah subhanahu wa ta'ala ina ya ga farada da sai samu ƴaƴa sai yawa kuma ya mutu kalu a nan abin da ya kamata mu yi mu yi ita ba sai da kansa ko shi ne mutum ba za mu iya raka a dubu da amma akwai raka a hamsin da ɗaya ciki alama ce ta nuni mun tsaye a kansu daga cikin da zuwa da samu ne a kan rayuwar da mu tsaye da misala mun tsaye da su a kullum raka a hamsin da ɗaya wanda yake alama ce ta nuni hanyoyin da za ka ci sa su ne da dama ta hafili bayan ƙara sallah sannan da bayyana bismillah ar-rahman ar-rahim a sallar da ke a sirje sa'annan kuma da ziyara arba'ina sannan da kuma raka'a hamsin da ɗaya ne imam musulmi alayhi salamu na raka'a dubu tsakanin yini da dare mu kuma aka ce alamar mu wabiya ya yi gidan muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine raka'a hamsin da ɗaya a yi tsakanin yini da dare to mun tsari wannan aiwatarwa wannan aiwatarwa dole ne ma musulmi ba haka dai da ya kasance kalaman da ya kasance akwai akwai ɗai da wadanda mun tsare waɗannan kalmomi ya kamata mu yi a ya ka tafi man yi tafi da tashayi da kuku na ana mai da daga cikin kalaman al'umma zai kawai ga wanda zai jingina tashayi ita shi ta shi ana ya kai na sun gyara gidan mazuwa ya ce ba haka nan ba wallahi ba wanda yake ba ba kowa na aka shi a gaskiya wanda ya ji tsoron Allah ya yi shi ta Allah ba zai ta Allah da wata sai wanda ya ji tsoron Allah ya Allah da sai wanda ya ji tsoron Allah ya yi Allah da to muna waɗannan wai kusa nuna ala akasiri wa lokacin da yin masasa Allah ya sakar wannan aya da zai gina wa mu muna da wannan sifa masu tsaron a kan nan kadibi ba mu sani a lokacin da kuro ya tare shi su dubu suke wani nasu suka zo suna jin kishi ba a daidai lokacin suna kaya su ba mu sai sanar wasu ba su ayi ba inda ba mu sai da ke har ruwa a wasu kuma an yi zo shi ne domin su kare ba mu sai duk sun duka su sai aka ba su fara su da bayan su kare ya zama tare da matsala ko yaya saboda haka al'amari abin da shi abin biyayya da nuna biyu yayi na dai da abin da shi abin al'amari na da wani mamu sai su magana mai fadi kamar da nake ba ne a kowane zan iya magana a kan zaɓi wani lokaci sai dai kawai a kan wani ma'ana shi ne ya fi dole na wurin neman yin ta'ala Yadda ma'anin ma'ana su bai. To haka nan ya kasance kullum haka nan ya ce tunawa wa ne. Ka zo neman yarda Allah. In ku neman yarda Allah ka zo ku ba wanda iya tare ka daga samun rahama Allah su bai. Ba wanda zai iya tare ka. Sannan su ma da sun aza mana hanyoyi gaba ɗaya da za mu iya samun yarda da Allah su bai. Akwai ayyukan Allah da su ma su ga a tsaka da zaga da zaga da zaga. to in dai mu faɗa rahama Allah ya yi ko wace al'amari na haka ya kamata ka bari ka yana iya a wannan wuri a samu rahama Allah kaji sannan bayan yana gami da mutane saboda kuma shi da zuwa yin haka nan da ya kasance shi yana da mayar da Allah in kake bishiwa da kamar kanan alhamdulillah sai ka wani ma a kusa shi ba sai da ya shahara akwai da Allah ya ba sai kana da wani muskuliya ba za ka yi shahada ta ke yi kuma da wani yau masu shahada ba su da muskuliya kana ce da Allah ana samun da kowa shan da makamanta ba kaga ya zama da shi ne faɗan mu ko da yaushe ko da yaushe ne ta mu yarda Allah sai billahi la da nas fa innahu an ikhlasi fadawa ya zama da sai gaba da Allah kuma ita ce da muhimmanci ba a wata ne kada ka bude wa jama'a kada ka bude goyon bayan su abin da yake su in matsala ta zo suna da jinkiri ga yamma kuma ita su jama'a duk wanda ka gani kana da ɗan goyon kuma kuma ta su in matsala ta zo wanda sai dai kuwa sama yi rashin lafiya ce sirkin lafiya Mene sirka daga Allah ɗan nasa. a lokacin da fir'aun ya jirgin farko musa da jama'a suna kawo bakin ruwa abin da ɗaya daga cikin su yake ce musu yake ce wa musa in na da gudu za su da suke musa ya ce kalla inna ma iya da ya ina tare da ubangiji kuma zai mana mafita kaga sai da musa alaihi salam sai Allah ba shi da kafin ba an ce mishi ibnu bi asnaka ba an falal ba an wakala kullu kullu da tawjin Allah ya mishi mafita lokacin da ya ƙada da ba a mafita Allah ya mishi to in ka dogara ga Allah to lokacin da ka gani da babu mahaifa ka san Allah da maka amma dai jama'a ba dawo suna da jinkiri da makamantar su haka lokacin da manzo Allah ya shiga gudu abinda sahibu ke cewa ga yayin kasa sun yi kasa da sun gane ni sai manzo Allah ya ce mishi ma zanen ba duk ne na Allah ku tsare su ni an zaka ga hukumin da Allah ya yi da su ka kana da hujja sai ka da Allah shi ne babban abin da yake da saboda haka kula da wannan kuma shi ya fara mamun sai da nasara da yake su makiya da suka kashe shi a wannan lokaci suna ganin kamar su yi nasara a kansa amma duk da imamu su sai da ya shahada kuma dora nan daura ce ta yi kuma wanda ga mutum sannan intisa ke ta bayyana Allah subhanahu wa ta'ala ka rubuta da Allah ne zuwa ya zuwa makamantar su da duk kuma irin magana da yi ta farko shi ne cewa abin da shafi iyalan gida kuma musu da safe da ke da suka nuna mana da ɗa'a da biyayya da alaƙa da wanda ya kasance dangane da abin da shafi al'amarin jagoranci saboda haka idan jagoranka yanayin duk da yake ciki to ya zama a kai ma shiga da irin wannan yanayin da ka fahimci kada ya kasance cikin wahala ka gudu cikin jin daɗi ana dariya ya ma imam sai da kamar yake kira su mutane aka su a rayuwa la yakun ne da tin mata na aisha in dai rayuwa su a daidai to za ka suna ta magana a kan addini a kan amma in ba za ka yi su sai ka zama abu da addini a kan wannan magana da imam sai da abin nazari sosai sosai a kan kuma shi sadaukarwa da shi imam sai ne wani ya cince al'umma masu sarrafa da shi ne sarrafa da makamanta su an ce lokacin da imam sai da zama da manzo Allah yana so wata gaje manzo Allah na kuka yana so wata gaje wa imam sai shi na kuka sai imam sai ne ce mishi ya baba na me yasa kake so wata gaje na kuma kana kuka manzo Allah ya ce mishi nan ne makiya za su gara a kai amma da tabo ya su da su ga tsara da kuma da su ina su man da wani tausaya a gare sai ma musu da ce duk lokacin da ina ina ina kake da lokacin da ina ya kwana ina baba na yake da lokacin da duk ba ba ne ba ba ne ba ba ne ba a lokacin yace to wanda yake da duba Allah ya ce cikin da ya gwada da cewa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin zamani za a tattara jama'a tun daga shahada ne Allah zai tada jama'a har ila yau ne ya mutu cewa shekara sai an samu masu taruwa suna kokawa a al'amarin a yayin da ya mutu. Yace domin asaba wasu wajen ya rasu da ya ce zai rika hannuwansu. Da shi ke da tare da su. saboda dangane da abin da shafi juyayi na al'ummar imam hussein alayhi salam muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da allah ya yi mana baiwa samu mana bani wannan na ya damu ya lura da abin da shi da ya gane mun ka gane muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya samu cikin masu farin ciki farin cikin yayin gidan masu da bakin ciki tare da bakin cikin yayin gidan masu ake ganin kiyamata kuma Allah ya saka masu malam da kai Allah subhanahu wa ta'ala ba ku iko ba haƙƙin da ya kauka mu da su malam duk wani Allah shi ba su ya ba su hankuri da mu saboda muna da matsaloli sosai sosai to amma bayan Allah ka suka kana amma dai hankuri a yi daren abin da kuma da kuma da ake mutu gida